ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من فافيات تاء الهديث wacce kai daidai da yau muna sha ɗaya ga watan nawa sha ɗaya ga watan ko wuce ashirin ga watan jimada akhir jiran annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha ɗaya ga watan sha biyu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka domin ci gaba da karatu a cikin wani littafi mai albarka addu'a'u min alkitabi was sunna wallafar al'allama sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi mun tsaya ne a addu'a ta casa'in da tara wacce a kanta za mu tashi insha Allah. Allahumma ƙwahirni minan zunubi wal qataya كما نقني منها اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد wannan addu'a an rawaito ta ne daga Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya ƙara mishi yadda yace an annabi sallallahu alaihi wa sallam ka annahu kana yad'u daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance yana addu'a yana roƙon Allah yana cewa اللهم طهرني من الذنوب والخطايا يا الله كتركتني دغ ذنوبينا دكما ليفك اللهم نقني منها يا الله إن روقنك كتفتني دغ غريس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس kamar yadda kake tsarkake farin tufafi daga cikin dauda daga cikin datti Allahumma tahirni ya Allah ina roƙonka ka tsarkake ni bisalji da kankara wal baradi da dusar kankara wal ma'il baridi da kuma ruwa mai sanyi wannan addu'a ce da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama aka waito cewa ya so da yawa manzon Allah ya yi wannan addu'a ce idan ya ɗago daga ne, daga rukui. Shi yasa wani lokaci in ka liman ya daɗe in ya ɗago rukui, to ka sanya akwai addu'o'in da yake. Misali ya tabbata annabi sallallahu Alaihi wasallama yakan yi addu'a ya ce bayan ya dago sami Allahu liman hamida sai ya ce mai rabbana wa lakal hamdu sai ya ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ahla sana'i wal majdi وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ونلوك تكون سيكارة فيش اللهم طهرني من الذنوب والخطايا أنقاني اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد an gani sanin sai manzo Allah sai ya kabbara zuwa sujada jama'a mun gani a shi kun ga gaba ɗaya sallah ana buƙatar ne a cikin ta na'am aqumanina aqumanina shi nutsuwa ko mun yi karatu akan aqumanina fi salahu shine as-sukun ba'da al-haraka kana bayan kai wani motsi sai ka nutsu kowace gaba ta koma yadda take ka nutsu sannan sai ka je mataki na gaba Allah madaukakin sarki ya samu dashi naka jama'a kun ji wannan addu'a jama'a tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske daga cikin muhimmancin ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana neman tsarin Allah daga dukkanin zunubai da dukkanin laifuka an gane wannan dukkan wani zunubi da dukkan wani laifi duk da cewa Allah ta'ala ya kare shi ya tsare shi amma ya koyar da shi wannan yana yawan yi don ya koyar da mu cewa mun fi kowa cancantan mu dinga neman tsarin Allah daga dukkanin miyagun laifuka mu kar cutar da mu an gane wannan to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi waɗannan addu'o'i masu ɗimbin albarka a wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah daga zunubai da laifuka da kuma ya tsarkake shi da dukkanin kayayyaki na fitar da ainihin wato dauda idan kana so abu ya fita ya ki fita ka nemi ruwa mai tsananin sanyi in kaya ne kake so ya fita sarai fes ka nemi ruwan sanyi kamar ruwan kankara ka jika shi da wannan abu duk da kin da ke shi zai fita ko ka sa ruwan zafi ne ko ka sa mene ruwan sanyi ruwan sanyi musamman in zaka jika shi ya jiku ka dauko shi kana wanke shi zaka ga duk wani dattin da ke jikin shi da karre zai fita insha Allah to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahumma qajirni ko Allahumma naqini minha kama yunqqa thawbu al-abyad min ad-danasi sai ce kuma Allahumma qajirni bis-salji me asalji asalju kankara me albarad dusa kankara ko kuma raba yanzu in kafa ka tayi kauje in akwai da zaka samu raba yanzu kana so a wanke ta pet hatta dutsen da kake sa goge saman kafanka saboda kada ci ya kama in dai kana shiga raba faruwa za a wayi gari ka wurin ya fita fes babu wata matsala kafarka za ta fita za ta wankuwa mai kyau in kan shiga raba an gani sai kuma wal ma'il baridi da kuma ruwa wanda yake mai sanyi an gane wannan yawwa almiya na ɗari akan ce mi'a akan ce miya an gani kada na ɗauka miya kuka a ce ni aka ce miya ana nufin ɗari ko a ce mi'a ɗari wani za mu ɗauka miya ko miya a bari mu ce miya tunda kun san miya din bari mu kuma miya a ƙara makamun ɗin ku girma ko Allah ya fahimtar da mu اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من البخل اللهم إني أعوذ بك من الكفر والجبن والجبن وسوء العمر وسوء الأمر وفتنة الصدر وقلة الصبر وعذاب القبر وعذاب القبر wannan hadisi imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin littafinsa a sunanul mujtaba lafazinsa shine kanin nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ta'awwazu min khamsin manzon Allah ya kasance yana neman tsarin Allah daga abubuwan nan guda biyar min al-bukhli daga rowa wal jubni da rawanci wa su'il umri da mummunar rayuwa wa fitnatus sadri da fitinar zuciya وعذاب القبر دقما عذاب القبر أنغاني تشيني يكتش اللهم إني أعوذ بك يا الله إنا نيمن صرنك من البخل دق يموى أنا دق روى كأروى مسيفة روى بلائي أنغاني إيه والجبن الله إنا نيمن صرنك دق مي روانشي وسوء العمر da mummunar rayuwa ko umri ko umri da yi ma mimun ɗin nan mene sukuni ko kuma bamma wasu umri da mummunar rayuwa mummunar rayuwa shine komai ya ji gwalgwale maka malin ya lalace maka dukkanin abin da zai zo ya cutar da kai a duniya da lahira ya same ka an gane wannan yawwa kaga na farko ruwa tana hana mutum ya sauke wajibin da ke kansa na dukiya wacce Allah ta'ala ya wajabta a kan bawa kamar me kamar zakka kamar ciyarwa akan wanda ya zama wajibi akan sai ciyar da shi kamar iyaye mata ‘ya'ya da wasu waɗannan sannan sai neman tsarin Allah daga mene ragwanci ragwanci shine kishiyar me na'am idan ka ce wani rabo ne me yake shiyar rabo jarumi ko kenan ragwanci cikinsa ne jarumta jarumi shine mutumin da ke iya fuskantar abin da yake ganin ma kamar ya fi karfinsa amma saboda sa zuciya da yake Allah ya bashi sa'a amma rabo da azwanci zo ka tsallake ramunin sai ce wu shafi jan wala ba zan iya ba ta zo mu faɗa ciki ce to ai da ka haye shi kenan fa ga abincin zaka dauko yace ta aje a dauko min dai Allah ka tsare mana imani Allah ka tsare mu daga ragwanci wa su'il umri Allah ina neman tsarin ka daga munin rayuwa an gane eh shine ka kai lokacin tsufa wanda zai sa mutum ya takarkwashe hankali ya tafi ko kuma a jarabce ka da mummunar hasada a rayuwa ɗaya ba ku ce ɗaya ba ka san hasada masifa ne hasada bala'i ne kuma ka lura da kyau duk mutumin da karshe da hasada za ka ga yana da saurin tsufa ku lura ka je unguwarku ka lura duk mutumin da ke da hasada bala'in kyashi yana da hasada aiwa hasada fili ce ko kai fatan ni'imar da Allah iya mutum ta yi ne ta gushe ko kuma abin da wani yake nema kada ya samu ai kala kala ne hawa hawa ne hasada to ka lura da kyau in mutum irin wannan ne ko ya ga wani ya samu wani abin ya haushin samun wannan abin da ya shi bai samu ba to ka lura da kyau za ga yana saurin tsufa saurin lalacewa saboda zuciyar shi ba ta ne ba ta hutu bacci yake yi yana hasada tafiya yake yi yana hasada an gane wannan shi ya sa zo a wani hadisi iyakum wal hasad ka shaidu ku da yin hasada yin kyashi fa inal hasada ta'kul hasanat domin hasada tana cinye ne kyawawan ayyuka kama ta'kul naru al haqaba irin yadda wuta take cinye kirare kasan kirare an sa a wuta ya fi komai saurin tashi ko yawwa to kamar haka kana da kyawun ayyukan kana sare a jihar kiyama ka ci moriyarsu a saka aljanna da ce ina hasala ta cinye ina fata an gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ke cewa iyyakum alhasad ka shiri ku da yin hasada domin hasada tana daga cikin abin da ta halakar da waɗansu ka zo gabanin ku hasada bala'i Allah ka tsare mu to shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake neman tsari daga waɗannan abubuwa sannan ashukuk yawan kai ƙaran Allah wajen mutane mutumin da ke yawan koke shi ba ka taɓa gane ya samu alheri a rayuwa wallahi dai ina cikin wani hali da Allah a taimaka mu da Allah yanzu ne wallahi tallahi kaza kullum a cikin kuka yake kan kaji ya ce alhamdulillahi akan wani abu ɗaya da Allah ya bashi aiki ne sai ya kuka suka to to amma dai alhamdulillahi sai ka riga kai kukan da ba a so mun gane wannan sannan yawan waswasi fitina ce ta rayuwa an gane sannan kuma da mummunar aƙida Allah ya jarabce ka da a jarabce ka da wata mummunar aƙida malam eh ka dinga korewa Allah sifofinsa kana cewa wani yana iya yin aikin da Allah yake yi kana kudirce wasu abubuwa munana a rai kawai kana ganin ma Allah yana da wasu mataimaka wanda baya saukar da arziki sai ta hanyar wannan mutane suke tattare bangon gabas da bangon yamma da bangon ina ne eh ce maka akwai wasu aqbabu akwai wasu agwasu akwai wasu autadu su waɗannan mummunan aqida ne in ka kudirce su a ranka an jarce ka ka shiga fitinar rayuwa fitinar sadar zuciyarka tana cikin damuwa da shakka mahalicin kama ubangiji subhanahu wata'ala duk ayoyin qur'ani suka nuna Allah ta'ala yana saman sammai ya daidaita bisa da arshin sa to wani bai yadda ba shi ƙarya ne Allah yana ko ina ne Allah da kansa yace yana sama maka ce ƙarya ne kuma zai bada labari shi ke bada labarin cewa da aka yi ni'raji da manzon Allah ina ka je da shi ko ina ka je da shi ko sama na'am yawa al'arshi na ina ne kun taɓa yin al'arshi na ko ina Abdullahi dan Abbas yake kwatanta girman al'arshin Allah da kursiyin Allah. Ita kanta kursiyi Allah da kansa yake cewa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursiyin Allah ta fi girman sammai da kasai gaba daya. Da za ka dunkule sammai bakwai da kasai bakwai, ka dunkule su gaba daya ka jefa su a cikin kursiyin Allah. To kaman ka ɗauki taro ne ko kwandala ka jefa ta a cikin daji. Yaya? ko a cikin sahara za ma san da ita saboda me ta inganta da yawa to kuma a hakan ne mutum zai yana buga maka misali yana buga ma Allah misali shi yasa Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kada ku dinga buga wa Allah misali inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani amma ku ba ku sani ba kawai da abin da ke bukata game da kai kai kai imani ka yarda har cikin ranka shikenan an gama ba ka da wani abu sabanin wannan amma saboda raina Allah wani ma ya dawo ki muku ai mun je tare ma Allah bangon yamma ya duniya mun je musu kaza a ce duk wani arziki Allah baya sauka da shi sai ta hanyar wani kuɗi Allah ka tsare mu to jama'a kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwarsa tauhidi ya dinga karantar da mutane duk abin da zai kai mutane zuwa ga shirka da Allah sai da manzon Allah ya sanya wannan abu mene shamaki da kuma bango domin ya kare al'ummar ta gabarin fadawa wuta amma ina Allah ya riga yayi alƙawari wasu sun shiga Allah ka tsare mu to yana daga cikin fitnatul sadr jama'a ka samu wata mummunar aqida wacce za ta bata maka rayuwarka ta bata maka ainihin wato imaninka Allah ta'ala ya kiyashe mu wa azabil qabri da kuma azab kabari kana neman tsarin Allah daga wannan Allah ta'ala ya samu dace alhaji wal miya اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار أعوذ بك من حرب الله وعذاب القبر وعذاب القبر
wancan hadisin da muka karanta a baya mun cewa ya fitar da shi imamun nasa'i ko eh sannan imam abu dawuda ma ya fitar da wannan hadisi Allah ta'ala ya samu dace to wannan addu'ar hadisi ne shi ma ingantacce wanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana roƙon Allah tsari daga waɗannan ainihin wato miyagun abubuwa Allah kai mana tsari da su wani abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke neman tsayi da gare shi yace Allahumma rabb jibra'ila ya Allah ubangijin mala'ika jibril wa mika'ila kuma ubangijin mala'ika mika'il wa rabb israfila ubangijin mala'ika israfila a'udhu bika min harbin nari ina neman tsarinka daga zafin wuta wa azabil qabri da kuma azabin kabari jama'a kun ji manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama min al abi ahna wa bil ummi arhamu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake neman tsarin Allah daga waɗannan miyagun abubuwa musamman abubuwan nan guda biyu mene da mene yawwa yana neman tsarin Allah daga ainihin wato waɗannan sharrori kamar haka na farko yana neman tsarin Allah daga me na'am daga zafin wuta amma kaga nan ma akwai tawassuli ko tawassuli da rabba rabba jibra'il ya Allah ina kamun kafa matsayinka na ubangijin mala'ika jibril da Mika'il da Israfil, to ya Allah ina neman tsarinka daga zafin wuta da kuma azabin kabari, Allah ka tsare mu. Wani hadisi imamun Nasa'i ya fitar da shi, imamu sannan wasu daga cikin malamai suna sun fitar da wannan ainihin wato hadisi din Allah madaukakin sarki ya dace da mu. Da haka jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama cewa muna ainihin wato lura da waɗannan abubuwa ƙwarai domin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da kaga ya nemi tsarin Allah daga gare shi to wannan abin yana da matukar muni ƙwarai da gaske Allah ta'ala ya samu dace hadisi ne wanda aka rawaito daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda me ya faru wata rana suna zo ita da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wata mata cin Yahudawa ta shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta shigo ɗakin na Aisha an gani sai take cewa inna azabal qabri min al bawli ai azaban kabari da ake yi saboda fitsari ne an gani rashin yin fitsari a yadda ya dace yana jin azaban kabari ko da yake fitsari baya baka tsarkaka daga fitsarin ya rika taba jikin tufafinka wannan yana jama mutum azabar kabari ko kuma ka dinga yin fitsari a fili inda mutane ke iya ganin ka suna ganin al'aurarka ka tsuguna ga abin da kake yi a fili shi ma yana jawo mutum azabar kabari wannan ya tabbata hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je wucewa kusa da wani kabari sai manzo Allah ce innahu ma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir to lalle kabarburan nan guda biyu ane musu azaba kuma abin da ake musu azaba akai babban laifi ne yace amma ahaduhuma fa kana la yastatir min al-bawl dayan su in zai yi fitsari baya suturce kansa ya boye kansa in zai yi fitsari ko ina ya samu kawai sai ce ab duk ɗaya ne kawai yana ciki eh dan gari ne shi to wannan sai jamar azabar kabari an gane wannan a wata riwayar la yatanazzahu min bawlihi baya tsaftatuwa daga fitsarinsa ma'ana in yi fitsari me ke faruwa eh baya kama ruwa da kyau yana barin wanda ke akan me akan aurarsa jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace ya tsaya ne bayan wannan sannan idan muka lura za mu ga cewa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi yawan azabar da ake wa mutane a kabari dalilin fitsari ne dalilin fitsari mun gane to wannan da yahudiya da su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da na ana aisha sai take cewa ai azaban kabari da ake wa mutane ai saboda fitsari ne fa qultu sai na aisha take ce mata kazarci ƙarya kike yi فقالت في تشي بلى تشي قري إنا لنقرض منه الجلد والثوب saboda mu Yahudawa idan fitsari ya tsalle maka a jikinka to sai ka yage inda wannan fitsari ya taba jikin tufafinka sannan kuma inda fitsari ya taba a fata kama sai ka sa dutse ka goge wurin yayi jini kwarai da gaske haka yake hukuncin Yahudawa sun tsananta a kansu ne sai Allah ya tsananta musu hukunce-hukunce na shari'a an gani فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا لغة الله لا يفتح مثلا شيء سيجي منا تاشن باكي من دقا مريا دعنا نعيش دوا وننبى يهوديا فقال سيمن قال ما هذا مني هكا ميفارو تندك لكن هنا المثلاشين فأخبرتني ما قالت سين أن عائشة تجاوى النبي صلى الله عليه وسلم أبندا وانشم بيهود يا تفدي فقال سين الرجل صدقت كتائبة فيها فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في جبر الصلاة ثم ظن الله صلى الله عليه وسلم لقوا أن الرانر بيتبع إذن صلى با يا قمت هي با ko dai kafin ya sallame face sai ya roki Allah neman tsari daga wannan sai ya ce rabbi jibra'ila wa mika'ila wa israfil a'idni min harrin nari wa azabil qabr sai manzon Allah ya ce ya ubangiji na mi na jibrilu da mika'ilu da israfil ina neman tsarinka daga zafin wuta da kuma azaban kabari ina fata an gane wannan imamu nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin as-sunan al-mujtaba an gane a kitabu sahawi an gane wannan babin da ke bayani akan nau'in akhar min adh-dhikr wa ad-du'a ba'da taslim nau'o'in addu'o'i da ake bayan sallama an gane wannan kai Allah ta'ala ya sami dace to don haka wannan wannan hanyar kenan sannan imamu tabarani ya fitar da wannan hadisin a cikin mu'jam al-awsat da al-khatib a cikin al-muwaddih sannan daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga Abi Hisan an gane ai daga nana Aisha Allah ya kara mata yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta wannan addu'a yana cewa Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa rabb Israfil a'udhu bika min harbi nari wa min azabi al-qabr ba tare da mutum kissa na nana Aisha Allah ya kara mata yadda ba jama'a ina fata mun gane ina karanta mana waɗannan jama'a abubuwa ne saboda me saboda ƙarin ainihin wato faɗi na ilimi wanda ya kamata mu samu game da wannan ainihin wato al'amari Allah ta'ala ya sa mu dace addu'a ta ɗari da biyu asani wal miya Allahumma alhimni rushdi وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي wannan addu'a Imam Ahmad da Tirmidhi suka fitar da shi da isnadi wanda yake kyakkyawa hadisi da ka samu daga Imran ibn Husayn Allah ya ƙara mishi da shi da mahaifinsa yake cewa mahaifinsa Hussein da Fad ba Husaini da Sinin ba, Hussein, mahaifinsa Husaini ya je wajen annabi sallallahu Alaihi wasallama kafin ya musulunta a lokacin. Sai ce ya Muhammad, kaga bai ce ya rasu da Allah ba, ya ce ya kai manzon Allah, ina nufin wancan ɗin, eh faɗin sunan ka gaya da nauyi ko? yace kana abdul muttalib khayran liqaumika minka shi abdul muttalib ya fi alheri a cikin mutanenka fiye da kai kakan manzon Allah kenan an gani yace kana yut'imuhumul kabida was sanama an gani ya kasance yana ciyar da su hanta da kuma ainihin wato naman tozo an gani wa anta tanhawuhum amma ga shi kuma yanka mutane kake yi فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله صلى الله عليه وسلم يسيد الشيء ما شاء الله أن يقول يجي شاتو الله لي يسو يا فدي أبن لي فدي ثم إن حسين قال سنن شي كان شي حسين يا تبتشي ويا محمد ماذا تأمرني أن أقوله tunda ya faɗi ya bayan ya faɗi abin da ya so ya faɗi manzo Allah na ji shi an gane sai tambayi manzo Allah ta yanzu kake so kuma in ce ni qala sai manzo Allah ce da shi ka ce Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi ka ce ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin raina an gane wannan wa as'aluka an ta'zima li ala rushdi amri ka ce ya Allah ina roƙonka ka sanya ka kimsa min shiriya a bisa al'amarin da ya fi jara ya fi zama daidai a cikin al'amura ina fata an gane wannan thumma inna husainin aslama ba'd to bayan wannan sai husaini ya musulunta an gane to bayan ya musulunta sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya rasulullah da farko dai na taɓa tambayanka an gani cewa me zan faɗi to yanzu tun da haka ne yanzu na musulunta me kake umarta ta da in faɗi sai ce ka ce Allahumma ghfir li ma asrartu wa ma a'lantu wa ma akhtatu wa ma ta'ammadtu wa ma jahiltu wa ma alimtu irin karanta wannan addu'a ita kuma in gani fasar wannan addu'a Allahumma alhimni rushdi ya Allah ka kimsa min shari'a ta tare da ni ka kimsa min shari'a ta tare da ni wa wa a'idni min sharri nafsi Allah ka tsare ni daga me daga sharrin raina an gani yawwa shari'a da mun santa kana roƙon Allah ne ya Allah ina roƙonka ka kimsa min shari'a ta a cikin raina shine alhimni rushdi domin idan Allah ta'ala ya kimsa maka shari'a ka a ranka yana da wahala wani abu wanda zai za a wayi gari ya zo ya fitar da kai cikin sauki an gani kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya faɗi a wani hadisi ko man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad wanda yawa Allah da manzon sa da ya shari'a wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad ghawa wanda ko ya saba wa Allah da manzonsa to wannan ya bata jama'a ba ku gane ba ko kun gane mu ci gaba eh hadisi ne ingantacce imam muslim ya fitar da shi an gane man yuti'i Allah wa rasulahu faqad rashad wanda ya ma Allah da'a yau manzon Allah da'a hakika ya shirya ومن يعص الله ورسوله فقد غوى wanda ko ya saba wa Allah da manzonsa to wannan ya bata kun gane ma'ana duk lokacin da za a ce maka manzon Allah yayi kaza manzon Allah idan ya idar da sallah ga abin da yake yi sai ka karanta abin da ya zo daga manzon Allah kai ne ka shirya wanda kuma ka ce mishi ga abin da manzon Allah yake yi shi ya kamata ka yi sai ce ba zan yin ba wanda na samu iyaye da kakanni suke yi zan yi yayi ne ya bata ka gani ashe ka gane san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya yiwuwa sai da yin da'a da biyayya ga abin da aka aiko shi da shi amma mafi yawan abin da kake a rayuwanka kakaf abin da kafi kudurcewa a ranka shine wanda ya saba umarnin manzon Allah ya saba sahabban annabi ya saba aikin tabi'ai wallahi tallahi wannan abin da kake sunan shi fata ko kai waye ba za mu ji kunyan kallon idan ka mu ce maka batacce ba manzon Allah ne ya faɗa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wanda yayi wa Allah da'a da manzonsa haƙiƙa wannan ya shirya wa man ya'ti illaha wa rasulahu faqad ghawa wanda ya saba wa Allah da manzon Allah yayi ne ya bace gabarin hanya madaidaiciya Allah ka tsare mu gabarin bin hanyar bata Zaka jama'a daidaito akan addini, samun kanka a cikin tafarki mai kyau, samun kariyan Allah tana ga wanda ya tsaya ga Allah da manzon Allah, wajen yin addini, wajen bauta wa Allah da abin da Allah ta'ala yake so. Allah ka datar da mu, Allah ta'ala ka shiryar da mu. الثالث والمئة ندري دعوك اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع يا الله إنا روقنك إلميني أنفاني وأعوذ بك من علم لا ينفع ألا إنا نيمان سننك دقا إلم دبايد أنفاني وأن حديث إمام آه النسائي يفتد شيء أسئل السنن الكبرى سنن ابن ماجة يفتد شيء كتاب الدعاء إمام الطبراني أسئل معجم الأوسط شما يفتد وأن حديث حكني ابن حبان البستي أسئل صحيح الفاه إمام الألباني يا حسن ون حديثي أتشن صحيح سنن ابن ماجه أنغانيكو لفظ يد ون حديثي يزو من ظن الله صلى الله عليه وسلم يشو صحبانسا صلوا الله علما نافعا فروج الله يباك إلمي من أنفاني وتعوذوا بالله من علم لا ينفع كوني نصرن الله دقى إلم دبايد أنفاني وشيني ون الدؤر imma mun gane wannan ita ce wannan addu'ar an fahimta hadisi ne wanda aka rawaice shi daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Jabir dan Abdullahi dan Haram Allah ya kara mishi da shi da mahaifinsa zaka jama'a kun ji manzon Allah ne faɗi wannan tunda ya umarce mu shine sai aka ce to ka dinga cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah ni ina roƙonka ilimi mai amfani وأعوذ بك من علم لا ينفع ina neman tsarin ka daga ilimin da ba ya da amfani ba ya da amfani Allah ka tsare mu daga ilimin da ba ya da amfani wannan kenan jama'a a wannan hadisin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarce mu da mu roki Allah ilimi mai amfani wani ilimi ne mai amfani shine ilimin da ke tsaftace kyawawan ɗabi'u da halaye a fili da ɓoye shi ne ilimin da zai kai mutum zuwa ga aikata ayyuka na zahiri waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su a bisa tsarin da Allah ta'ala yake so ya zama zahirinsa ya yi kyau batininsa ya yi kyau ilimin mai amfani ko jama'a shi ilimin shari'a mu kiyaye wannan amma kai ɗan boko ba da kai ake ba ba cewa kai boko ba ta da amfani ba amma ilimin da manzo Allah ke nufi ilimin addini ilimin shari'a mun gani kenan kaga ilimin da ya dace da abin da Allah yake so da manzon Allah yake so shi ilimi mene bi amfani ilimin da kuma ko a shari'a yake koyar da bid'a yake koyar da shirka yana da amfani ba da amfani Allah kai mana tsari jama'a mun gane wannan yawwa in ko aka ce ilimin da ba da amfani shi ne ilimin da ko da mutum ya yi shi to ba zai amfani da shi komai ba na farko dai ba zai yi wani aiki Allah ya karba ba saboda aikin ya saba abin da Allah da manzon suka zo da shi abin da suka zo da shi kuma ya saba shari'ar Allah sai zama ayyukan mutum sai ga an ce wani ai malami ne amma ya fi ciwa ne ya fi dukiyan wani malami ne amma an same shi yana zinace zinace da matan mutane malami ne amma an same shi yana yin kaza yanzu ilimi ya amfani Na'am? Malami ne amma a ce yana tsafi, malami ne a yana bokanci, malami ne amma yana yana duba kaga duk wannan ilimin ba shi da amfani an gane wannan ai so dole ne ka nemi tsarin Allah daga ilimin da ba shi da amfani ba ce muka yi ba shi da amfani a wajen wanda shi ke amfani da shi din ba a'a sai dai don wannan ilimin zai yi me zai cutar da ma'abocin shi zai kai shi zuwa ga sa- fadawa halaka Allah kai mana tsari Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka na kwarai ka ba mu ilimi mai amfani ya Allah الرابع والمئة الدعاء تريد هدو اللهم رب السماوات السبع ورب العرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر وأغننا عن الفقر اللهم رب السماوات السبع ورب العرش الع... ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر نعم قلت وأغننا من الفقر نعم نعم wannan addu'a ta zo daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda kuma asalinsa a hadisi ne wanda aka rawaito shi daga Abdullahi ibn Amri ibn al-Asi Allah ya kara mishi yadda Abdullahi dan Amr dan Asi yace inna Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qala سيدنا أبو بكر الصديق ألا يقار مش يدايك يا رسول الله يا منظم ألا علمني ما أقول إذا أصبحت يا من ظن الله كيام وتأدؤر دذن دنج فدي دذن دنج ينتا إذن نواي قيد سافي وإذا أمسيت هكذا إذن كيلو كتن يمشي ذن دنج فدي ونن الدعاء فقال سيمن ظن الله يتدشي يا أبا بكر ya kai abubakar ka dinga cewa kul ka dinga cewa Allahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaib wash shahada la ilaha illa anta rabb kulli shay'in wa malika a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim wannan hadisin kenan hadisi nabi shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda yake cewa Abubakar Siddiq ce manzon Allah ya Rasulullah مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت كأمرتني لو تكلموني إذا من نفري إذا نواي قيد سافي وإذا أمسيت هكذا إذا كيلوك تنمشي قال في منظر الله تيش كدنك سوى اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حزوا قشونا الدعاء يدم اللورا وأن الدعاء دين ودمكرنت اللهم رب السماوات السبعي ko wa rabbal ardi wa rabbal ardi wa rabbal arshi alazim to idan muka lura shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance na karanta wannan addu'a ce in zai kwanta bacci shi ne asalin hadisi Abu Hurairah na kama wannan can guda biyu ne dan mu gane cewa suna da yawa irin wannan addu'o'in da manzon Allah ya koyar amma wannan hadisin Abu Hurairah ne yake cewa an annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu idza awa ila firashihi manzo Allah ya kasance idan yaje yin bacci kaji bacci manzo Allah ya je kwanciya to sai ya karanta wannan addu'a ya addu'an ke cewa Allahumma rabbas samawati sab'i ya Allah ubangijin sammai guda bakwai wa rabbal ardi kuma ubangijin ƙasa wa rabbal arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma me wannan yake nufi ya Allah kai ne wanda ka halicci sammai guda nawa bakwai kai ne wanda ka halicci ƙasai guda nawa guda bakwai wa rabbal arshil azim kuma Allah kai ne nan ubangijin al'arshi mai girma an gane wannan to duk wannan kalmar rabbun nan ana tawassuli da ita ne sai ka ce rabbana wa rabba kulli shay'in ubangijin mu kuma ubangijin dukkanin komai khaliqal habbi wan nawa Allah kai ne wanda kake tsada dukkanin wata ƙwaya da dukkanin wani abu mai kwamso an gani ƙwaya kamar wake me take da shi kwanso ko yawwa to Allah shine wanda ke khaliqul habbi shi ne wanda ke tsaga wannan kwansan sai ne fito a cikin shi tsoro an gane wannan shi ne faliq alhabbi wannawa kuma Allah kai ne nan wanda kake ainihin wato raba abin da yake ci annawa dukkanin abin da yake za ka iya buɗe shi kamar mangoro shi ka ɓare kake shan mene zaƙin ciki kamar lemu shi ba sai ka tsaga shi kake cin mene abin da ke cikinsa an gane wannan ko yawwa to shi ne faliq alhabbi wan nawa ko kuma duk abu shi duk abin da ke da kwallo a ciki mangwaro na da mene dabino na da mene lemu na da mene kwallo to kai ne faliq alhabbi wanda kake tsada abu mai kwanso wan nawa da dukkanin abin da yake mai kwallo a cikinsa domin annawa shine kwallo da ke cikin mene daga cikin kowane irin tsiro an gani kamar fiya ma tana ciki ko ita ma tana mene a cikin ta kwallo an gani shine faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati kuma Allah kai ne wanda kake saka saukar da littafin at-taura wal injili da littafin linjila wal furqan da kuma littafin al-qur'ani daga cikin sunayen alkur'ani akwai mene alfurqan tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira an gani me yasa ka ce mu qur'ani furqanan saboda yana rabiya tsakanin ƙarya da gaskiya an gani wanda wannan yake nuna maka cewa duk littafan daga wurin Allah su kuma duk gaskiya ne da at-taura da linjila da mene al-qur'ani an gane wannan ko a'udhu bika min sharri kulli shay kaji duk ka gama tawassuli da wannan sunan Allah رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء هو فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان يزيد أن الله أقول توصلين ديك يولن نعم يا ذاك دنجا يا أبنك إذا شكا wannan babu shakka daga bakin annabi Muhammad yake manzon Allah ne ya karantar da bakinsa mai tsarki kaji shi tawassuli na gaskiya da sunayen Allah kyawawa da sifofinsa madaukaka eh daga cikin sunayen Allah akwai munzila tawrati wal injili wal furqan an gani sunayen Allah wani cikin mudaf kenan wanda ana jingina su zuwa ga wasu ainihin wato abubuwa an gane wannan wanda ba za ka ce kawai ya zama sunan shi munzilu ba a sai ka ce munzilu tawrati wal injili wal qur'an wal furqan to duk wannan ka gama bambadancin ka gama yabo ga Allah sai ka ce a'udhu bika Allah ina neman tsari da kai min sharri kulli shay'in daga sharrin dukkanin komai anta akhidun bi nasiyati dukkanin abin da ya Allah kai ne kake riko da makarfadansa nasiya shine nan mafitan gashi abokin ka daidai inda gashi fa kurwa abokin ka shine nasiya an gani Allah kai ne kake jujjuya al'amarin kowace irin dabba ne a duniya ba ce da. An gane wannan? To, Allahumma anta al'awwalu, kaganin ka nemi tsarin Allah daga abubuwa guda nawa? A, da guda ɗaya dai. A'udhu bika min sharri kulli shay'in ina neman tsarinka daga sharrin dukkanin komai. anta akhidun bi nasiyatihi wanda kai ne kake riko da zankonsa akan ce zanko akan ce makwarkwada a Hausa ko mafara gashi kenan na kan mutum to ga wani sabon sabon sabuwar tawassuli Allahumma anta al-awwal ya Allah kai ne farko an gani kai ne farko fa laysa qablaka shay'un babu wani abu gabanin kai ba taba samun wani abu kafin Allah ba an gani wa antal akhiru kuma Allah kai ne na ƙarshe wanda kowa da komai sai ya ƙare ya bakka wa laysa ba'daka shay amma bayan ka babu wani abu insha Allah mutuwa ba ta same shi ba cewa Allah ya mutu amma duk mala'iku da kowa sai ya mutu ba wanda zai rabu sai Allah ta'ala shi kadai bayan an yi busa kaho daga nan kuma sai ya tada halittunsa baki daya a lokacin da ya so Allahu akbar eh akwai busa ta farko akwai busa ta nawa busa ta biyu busa ta farko idan an yi ta kowa zai yi kowa zai mutu busa ta biyu kuma fa idahum qiyamun yanzurun sai ga mutane a tsatsaye suna raba idanu suna kallo nan kuma ana jiran me zai faru Allah ka aminta da mu a wannan rana to wa antal akhir Allah kai ne na ƙarshe falaysa ba'daka shay babu wani abu da zai ragu a bayanka ba wani abin da zai wanzu a bayan komai ya ƙare an gani wa anta zahiru Allah kai ne madaukaki kaga wannan ma kai ne madaukaki wanda kake sama da kowa da komai an gani falaita ba'da falaita fawqaka shay babu wani abu sama da Allah kirin nan maka Allah yana ina Allah yana ina yana sama inda a ko ina yake kaga akwai akwai sama a saman shi kenan ko kuwa to a addu'a ne ga shi kaji tabbatuwan Allah bisa al'arshin sa ya tabbata kaga al'arshin ma ya zo a cikin wannan addu'a wa anta zahir Allah kai ne madaukaki sama da kowa da komai babu wani abu sama da kai Allahu akbar wa antal batin Allah kai ne nan wanda yake tsinkayen dukkanin abin da yake a ɓoye dukkanin wani abin da yake a ɓoye kuma shi kansa Allah ɓoyayye ne ba a ganinsa an gane wannan shi ne kuma yake iya ganin duk wani abin da ke ɓoye fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa duk abin da yake na sirri ne ko abin da ya ɓuya Allah ta'ala ya san da shi an gane sai ce fa laysa dunaka shay babu wani abu ƙasa da kai wanda zai zama ya ɓuya ga iliminka wanda baka san da shi ba an gane wannan ko sai manzon Allah sai ce iqdi anna daina ya Allah ka biya mana bashi abu da nawa kenan na biyu can kare matsarin Allah daga sharrin dukkanin komai sai ka tsara tashi da kirari da yin tawassuli da waɗannan sunaye na Allah dama ya zuwa cikin Qur'ani ko huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to gashi nan bayan ka gama suka ce iqdi anna ad-dayna ya Allah ina roƙonka ka biya min dukkanin bashin da ake bin mu wa aghnina min al-faqri Allah ka wadata mu gabarin talauci na ji wani malami yana rantsuwa da Allah ya ce duk mutumin da ke yawan karanta wannan addu'a shi da talauci a duniya sai dai ga ana yi kuma gaskiya ne iqdi anna ad-dayna ka karanta addu'a tun daga farko malin ka neman arziki ne ma a wurin Allah fa bita ko inda Allah rizqa wa abuduhu wasu duk wani lakani za a baka ba zai ba eh ga akan lakani na gabashin annabi Muhammad yawwa iqdi anna ad-dayna Allah ka biya mana bashi ina wanda bashi ya markanta wa aghnina anil faqri Allah ka wadata mu gabarin talauci inda ka neman tsarin Allah daga talauci ka samu in kana neman biyan bashi bashi ya makanta ka gudu a garinku ka rasa yadda za ka yi to ka yawaita yin wannan addu'ar insha Allah kai da maganin bashi ya makanta ka rasa yadda za ka yi Allah zai wadatar da kai sannan talauci ma Allah ta'ala zai wadatar da kai game da wannan insha Allah Allah ya madaukakin sarki ya wadatar da mu kuma kun ji wannan addu'a ita ma addu'a ce matukar muhimmanci Allah ka bani kwanciya yi wa da yin aiki da ita alaikum salam a ita ba ta ba zawatul adad ba kawai mutum zai karanta ta ne gwargwadon yanayi da ko bukatarsa an gane wannan eh gwargwadon yanayi da ko mene bukatarsa shine mutum zai karanta ta ita wannan addu'a an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace tayyib na'am wani malamin ne jan shi ya tau bakanta dala kan kan manzo Allah in goma ga idan idan mu ga bangaren su manzo Allah amma yana magana cewa mu muna ci wai bayan ya manzo Allah za mu Allah ya zai sai ya awa guda yana yi wajen mu ina bacci na shi
a to in ka ji irin waɗannan marasa kan gado ne gaskiya abun ya kan ma ka kan ma kan ma ya dinga damun ka ka san mutumin da yake da cuta da hassada da kyashi da damuwa da ainihin wato eh, menene ake cewa ne da tsugudidi da gulma da kyafici da yafishi da kushe kaga duk wasu cutuka da zuciya sun yi ne sai riga sun tare ma sun markanta ina fata an gane wannan ya ce ko za ki da salatu manzo Allah amma da
to wannan ya faɗi san ransa ne amma kuma ya ba shi da shi ya wanda ya ba shi a to zai baka mamaki ba sai ba mamaki bane ma in ka ga haka ai da ma shi din ma da ke faɗin maganin bashi da kan gado gadon shi bashi da kai ka fahimta so wani abu ne wanda an riga an saba kin kin kin kin mu magana da muke guda ɗaya ne duk cikin alqur'ani kaf babu wani wuri da Allah ya yi umarni na mutum ɗaya ko na mutum biyu da Allah ya ce ku so manzon Allah ina fata an gane wannan babu wani a cikin qur'ani amma Allah ya yi ishara zuwa ga ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajiba ce قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أما أحاديثي صنع النبي صلى الله عليه وسلم يزول القاضي عياض وانا أجي كانت لتافه الشفاعة قوانا كرنكاوة alƙadi ya bi ke cewa wannan ayar ta nuna cewa haƙiƙanin san manzon Allah shi ne ɗa'a da biyayya gare shi. An gane wannan aiki. To, mu muna bin manzon Allah. Muna kuma duk abin da manzon Allah ce har gaggawa muke yi daga sa kayan mu, fitan mu gida, shigan mu gida, sallar mu, mu'amalar mu da iyali, kowane abu da muke yi muna ƙoƙarin mu ga duk bikin da manzon Allah ya ce a yi. Ka gani? su kuma duk abin da manzon Allah ya ce sun saba sun ce ai ga nawa ne sun bi nan sun bi can to kaga ba zai taba haduwa ba to ba abin ka damu bane to ka san ba da awa bace shi yasa cikin Qur'ani sai Allah ya kawo wata aya don gwaji ga wasu mutane Allah ya ce kul ka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah in dai kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi yuhibbukum Allah Allah zai so ashe alaman ma Allah ya so ka shine kabuwa ka je wajen saba manzon Allah kuma kana zagi wasu bayin Allah kana kana musu kage yanzu kaga zunubi ne kan me kan zunubi shi yasa shi laifi baya taba jawo wani abu sai kuma ƙarin laifi ka gani saboda duk lokacin da kace ayi sunna to kana dan bid'a raddi ko ka sani ko ka sani ba in ka ce a yi tauhidi a kaɗai ta Allah da bauta to kana ma wanda ya ce a yi shirka raddi ne shi kuma baya jin daɗi ai yana ganin a'a a dai haɗa Allah da ɗan wani dai wanda za a ce shi ma yana ɗan kaza da ɗan kaza ɗin nan dai to ai shi ne daidai ya za a zo a ce abu Allah shi kaɗai an gani ya za a ce abu manzo Allah shi kaɗai ai wala ma da ya zo ai shi ma san manzo Allah ne yasa ya ce a yi kaza sai a bi shi ai tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa ba shamaki babu duk wani malami matsayin ɗan saƙo ne mai san saƙon wane ne manzon Allah in kuma ya koma yana yin ƙarya yana san saƙon wane ne shedan san ransa da shedan yanzu yana bauta ransa yi da wane da shedan shi sa duk wanda kaga ya bi Allah to Allah yake bautawa duk wanda kaga ya bi san ransa shedan yake bautawa ka dauki wannan formula kawai kan ma ka damu inda yana tabo da yanzu duk mun mutu ko kuwa Allah ka tsare na'am
wanda su su wanda suke irin wannan abu kuma wanda ne ruwa ya kiwo shi abin da zai kama gaskiya ne yau zai kawo wani gulma kawai gaskiya ne ya zance wanda ruwa ya ciyo shi to ko ta kobi ka yi kamar zai yi ya tabbata wannan yankan da sauki akan halakan da zai yi akan mutuwar da zai ko din da rai wata zai warke Allah ka tsare mana imanin mu haka za mu ta ci haka za mu ci gaba da bin sunnar manzon Allah bai ta karanta mana ake da ita Allah ta'ala ya dace da mu shi yasa kullum kuke ji muke addu'a Allahumma amitna 'ala al-iman wa 'ala sunnati nabiyyika ghayra mubtalin Allahumma irzuqna khatimatan tarda biha 'anna kai ta wannan addu'a Allah ya riga ya amsa maka shi kenan duk wata guguwa da za ta ta ɗebi mutane ta wurga ta wannan ta jefa shi daji wani ta wurga shi ruwa wani ta wurga shi ina ne kai kana nan daren dakam ba ma za ta ganka ballanta ta zo wajenka Allah ka tsare mu zama lokacin mu ya ƙare za mu dakata a nan abin da muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda ka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka la ta dumya alkhairin duniya da lahira da shirin da mu hanya madaidaiciya dukkan wani suka bace ga barin bin hanyar Allah Allah ta'ala ka shirin da su اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسررتنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم رب السماوات السبع ورب, ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت, ال... وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا عن الفقر اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع ونعوذ بك من علم لا ينفع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.